والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خبائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارزده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نوع to namu shafi talatin da ɗaya hazihi fawa'idun gairu mazkuratin fi awwalil kitabi waɗannan fa'idodi ne wanda ba a ambace su ba a cikin farkon littafi abinda yake ne da farkon littafi shine bangon littafin idan ka duba bangon littafin ya ce maka al'aqaidu tauhidiyatu awwaluha al-wujudu bila ashiri sifati kaga an ambaci wannan alwududu a nan sai sai wayani haka wa'idu salati ka'idojin sallah farillai da sunnoni da mustahabbai da na alwala da na taimama da na wankan da na ba wa ma'ana la ilaha illallah da ma'ana ko abin da ake nufi da ma'anar la ilaha illallah wal murshidatu mashhura da murshidan nan wacce take mashhuriya duk ya ambata a nan wanda ta shahara bi ilam arshadana Allah wa iyyaka ila akhiriha wa ulika fi akhir hadha alkitabi ziyadatu ai riskar da wasu ƙare-ƙare a cikin ƙarshen wannan littafi mufidatu masu fa'ida na jasu mai amfani insha Allah wa hiya da kayfiyatu ma yuqalu illa su'al munkarin wa nakirin da ake faɗa a lokacin tambayar munkarun da nakiru wal kunutu da alkunutu ya kawo mun karanta ta wa tahiyatu lillah da tahiyar sallah wa tasbihu da wannan tasbihu da muka yi ranar laraba ko ya kunu qari'uhu wa mudawiluhu mu'akkira da wasu umrihi wa mansuran ala aduwihi wa musan alayhi fi rizqihi wa mahfuran min kulli musiba ka gane ai waɗannan duka ya kawo a farkon a bangon littafi kuma yake wazida fi akhiri hadha kitabi aidan an sake kalawa ne a cikin karshen wannan littafi kitabul aufi fi ahkami salati wanda yake kala aufi wanda nan gaba za mu karanta to amma waɗannan fa'idodin da za mu karanta gairu mazkuratin fi awwalil kitabi ba ambace ta ba a farkon littafi a bangon littafin min hada da cikin fa'idodin da aka kala wanda ba ambace ta a farkon littafi ba قول النبي فضل النبي صلى الله عليه وسلم yace inna man qara hadhihi shahada lallai duk mutumin da ya karanta wannan shahada isra kulli salatin fariba a ƙarshen dukkan wata sallah ta farilla ya karanta ta salata marratin kafa uku rufiya anu su'alu munkarin wa nakirin za a ɗauke masa tambayoyin nan na munkarun da nakiru ba da mautihi bayan mutuwarsa وفقنا الله وإياكم الله يمنى داشوا مودكو أيها المسلمون يا أخو جماعة المسلمين آمين والحمد لله الله تبغى مسلم دي يا كلمة شهادة تجي آمين أكبر شافي لنا أكبر شافي نهم كنت ترى هذا متاجي ومن سمع ذكر محمد وانا karatun ban yi shi ba ko wannan karatun an yi shi kai ne baka ne ina za mu tashi shafi na 60 da nawa yawa shafi na 61 a tsira ta uku wa man da hika fi salati wanda yayi dariya a cikin sallah baɗalar sallar nan ta ɓaci. Sawa'un daidai ne kana sahiyar ya kasance da mantuwa ne ya yi dariyar nan, au amidan ko da gangani. Murmushi shi ne ba ya ɓata sallah. Amma ita dariya inda har an ƙyalƙyale muryar dariyar ya bayyana, to kawai sallah ta ɓaci ko da mantuwa ko da ganganci. sai malam yake maka wala ya ba ku fi salati ba mai yin dariya a cikin sallarsa illa gafilun sai rafkanan ne mutala'ibun mai yawan wargi da ce la'ibun ba mutala'ib wanda ya mai da wargi wasa shi ne ɗabi'arsa a kowane lokaci kamar jahilu ne da buta jahilu aka ce jahilu bai sani ba kwata-kwata aka ce muta jahilun ya sani amma ya yi kamar bai sani ya sani sai kuma ya yi aikin wanda ba su sani ba ya yi burus kamar bai sani ba shi ne muta jahilun to haka na akwai la'ibun mai wasa ba a cewa la'ibul kura ko dan bol mai wasa da bol shine la'ibul kura to mutala'ib shi din ba ya san illar wasan da rashin dacewarta amma kuma yake yi to ba mu yin dariya a sallah sai irin wannan gasilun rafkanan ne mutala'idu mai yawan walgi wal muminu amma kaga mumini na Allah in dai mumini ne idza qama lis salati idan ya tsaya domin yin sallah a arada bi qalbi yana kakkabe zuciyarsa an kulli ma su wallahi gaban dukkan abin da ya wadace Allah subhanahu wa ta'ala ya san in dai mumini ne wanda ya san sallah ya san muhimmancinta idan ya tashi yana karkaɗe zuciyarsa daga duk abin da ya wadance Allah. Wa tarakar duniya yana barin duniya wa masu ya da abin da yake cikinta. Hatta ya hazura bi kalbi jalalallah har sai ya halartar wa zuciyarsa girman Allah subhanahu da kakakken sarki. Wa azamatahu da girman Allah dai wa yarsa ida kalbuhu zuciyarsa ya dinga raurawa saboda tsoron Allah. Wa tarhaba nafsuhu ransa ta tsorata min haibati Allah daga kwaljinin Allah jalla jalaluhu gilmansa ya gilmama to mala yace fa hazihi salatul muttaqina wannan fa ita ce sallar masu tsoron Allah ina ina fata an gani mai sharhi in ka duba a saman hatimin can daga sama zuwa tsira ta hudu a tsakiya da yake fa hazihi salatul muttaqina yace kad asabal musannifu haqiqa mai wallafa littafin nan na ahlari asaba ya dace fi ja'alihi cikin sanyawarsa da yayiwa man yadhaku fi salati wanda yake dari a cikin sallarsa ya sanya shi a matsayin mutala'iban mai yin wargi da gangan gafilan marafkani walakin sai dai wasafahu ya siffanta shi da annahu musallin cewa shi mai yin sallah ne inda ya ce wala ta ku fi salatihi ko ya siffanta shi da musalli wa inna hazihi amma ka sanu wannan sallah taka salatu sallah ce laisa illa ala dariqil mushabaha asuriya ko sallah ce bata kasance sallah ba sai dai kawai abu ta tafarkin kamantawa al-suriya ka gane yayi na hoto sallar tasa kawai hoton sallah ne wanda ya gan shi yana yin zai ce sallah yake amma kama ce kawai ba sallah ba ce a hakika wa amma wasbuhu amma siffan tashi da yayi bi annahu musallin cewa shi mai sallah ne wa inna hadhihi salatun haqiqiyya ko sallah ce haqiqiyya ta haqiqa fala to ba za ta zama haka ba idil asma'u shar'iyya domin sunaye na shari'a allati min hadal ism wanda wannan suna na mai sallah yake tabbata gare ta la tudlaku ba a sakin wannan suna na masallaci illa bi iza'i musanniyati hal haqiqiyya sai daura da abubuwan ambatanta na haqiqa ala tara baka gani Allah kaulahu cewa faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shi mai sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa ikibarun ba da labari ne anhu daga manzan Allah da annahu cewa shi mai gana da ubangiji muttasifin wanda yake sallah ta haƙiƙa ya siffantu ne bil munajati da ganawa da ubangiji wala yukhbiru anhu sallallahu alaihi wasallama manzo sallama baya bada labari ga wancan mai wargi da dariya a cikin sallah bi annahu yunaji rabbahu wai shi ma yana gana da ubangiji ba za a gaya masa haka ba illa idza kana lahu alaihi sai in ya kasance yana amsa sunan annahu musallin shi mai sallah ne idlaqan sakin sunan masallaci hakikiyan na hakika bi an kana mutalabbisan cewa ya zamanto ya cuɗanya bi a amali salata da ayyukan sallah na khushu'i da da huduri la yasrifu anha sarifu ba wani abu juyarwa da yake juyar da shi gaban wannan sifa ta sallah wala ya kaufi khayalihi ba wani abin da yake afkuwa a cikin tunaninsa da zuciyarsa illa ma'abu da hutu abin bautarsa Allah allazi wanda ya ba haku fi salati wanda yake da a cikin sallah dan idan da rukuni fi urmaniya baya shiga cikin alfarmar sallah min awwal al-amr tun a farkon lamarin wala min tabiz biya da danya da sallah ba illa suratan sai kamanni kawai to wahina idin yayin nan yaftatihu lahu kullu babi dukkan wata kofa tana buduwa gare shi min anwa'il la'ibi na nau'o'in wasa inda har yayi dariya a cikin ta to fa yanzu haku sai ya kalkire da dariya ko ya takayyalu ma wa qabahu min al-danki har ma ya kawo tunanin abin da yafi muni fiye da dariya ko ya kawo fi anwa'il mahzurati sai amka ma cikin nau'o'in abubuwan da aka hana iz huwa rahinu shaytan domin ya zama shi dinginar shaytan ne shaytan ne ya karbe shi a matsayin dingina ka gane ai me gaban oh laisa ne laisa hawahu ba dai laisa ba ne lisairi hawahu sun ne farko ai sannan ya kuma dara lisairi hawahu domin tafiyar son zuciyarsa ko kuma saboda ribatar kan zuciyarsa idan laula iz law dakala fi salati da ya shiga cikin sallar ta farko Musa jiran li azamatillah yana mai halatto girman zatin Allah la nafadat jawarihu da gabobinsa ba za su kakkaɓe wannan tunani na ubangijinsa ba to alhamdulillah mun koma can ne ne mun je fahaji salatul muttaqina ba alhamdulillah sai wala sha alai ita basulu gobe sai mu tashi a sai me da ashimawu ya zo iziya shafi nawa wani abba ko eh to ka ga mai ya sani sakon alhamdulillah yana gurin har yanzu ba alhamdulillah Allah ba shi lafiya ina za mu tashi dari da tisa'in da takwas izziya wa shuruqul istiqrari sharadodin tabbatar aure ran talata min shuruɗu sihati ba na auren bawa ba shuruɗu sihati arba'atun min yi shi yau za mu tashi shuruɗin istiqrar sharadodin tabbatar aure ko da ya inganta kamsatun guda biyar ne ko auren ya inganta to baya tabbata sai an cika sharuɗan nan guda biyar na farko alhurriyatu yanci fala ya taƙi nikahul abdi auren bawa baya tabbata bigeri izinin sayidi ba tare da izinin uban gidansa da ya mallake shi ba amma shi yantacce zai iya zuwa ya yi aure ko ba da izinin kowa ba don shi ne alwalin kansa kamar da muka faɗa baya buƙatar sai wani alwali ya je ya karɓa masa inda shi ba mace ba ne inda yana da yanci ya balaga kamar yadda za mu yi to zai je ya karɓa wa kansa aure kuma aurensa ya inganta ya tabbata sai dai in bai da izinin iyayensa ba auren ba zai albarka ba shi ne kawai matsala in iyayensa ba su yadda ba ba su sa albarka ba to aurensa ya inganta amma fa ba zai albarka tunda ya yi shi da fushin iyaye to amma shi bawa kwata-kwata ma in ya je ya biya sadaki aka ɗaura masa aure to aure ya inganta amma bai tabbata ba sai an zo an gaya ubangijin ko ya zo ya ce to ni fa na je na ɗaura aure in ya ce wannan aure za ka yi ban yadda ba to tashi auren ya wasu in kuma ya yarda shi kenan auren ya inganta ya inganta kuma ya tabbata walbulugu na biyu shine balaga farautar ga wajen sabiyu da yaro karami zai yi aure da gairi irin abihi ba tare da izinin ubansa ba an wasihi ko abin wasicinsa fahim ajabahu waliyuhu idan daga baya alwalin nasa shine abihi an wasihi din ka gane ai idan alwalinsa alwalin yaron ubansa ko wasiyinsa aka ce masa ai dan kawana fa ya je ya yi aure in yace shikenan jaza aure ya halatta wa in radda in ko ya juyar da aure yace bai yadda ba kun yi wa ɗana wayo kun karɓi sadaki ne kauri a hannunsa kun jiƙa masa mata ba da izini na ba ban yarda ba ba alal bina'i bayan har ɗan nasa ƙarami ya yi kwanan aure da matar to aure dai ya watse amma fa da zoda ta rubu dinari matar za a ba ta rubu'un dinari abin da ya karu a kai a dawo da uban in sun sa shi yayi ya dubu ɗari misali shi kuma rubu dinarin wannan satin jiya juma'a ba dubu hamsin da bakwai ne da ɗari hudu da wani abu da yan kai to to za a karɓi wannan iya rubu dinarin abin da ya karu a kai a dawo da shi kuma auren babu tun da uban bai yarda ba kaga mun samu sharadi biyu al-hurriyatu wal bulugh ko asalisu sharadi na uku ar-rusul shine shari'a cikakken hankali bayan ya balaga yana da yanci to sai yana da shari'a shine hankali cikakke shine bare bare suka ta rashidi ko fahimta ga wajen safihu idan wawa ya je ya aure da zai izinin wajihi ba da izinin alwalinsa ba ubansa ko wani wansa ko baffansa ba daga baya ya bayyana cewa ai ya ɗaura aure falil wali imba'uhu ya halatta ga alwalin ya zartar da auren in kana sadada in ya kasance ya dace ka gane da sadadu da sadidu duk abu ne ka gane ai faƙulu ƙaunar sabida sadadar idan ɗan ya dace ko auren ya dace sai alwalin wawan ya ce to shi kenan ba komai to aure ya tabbata wa in raddahu shi ma idan alwalin wawan nan ya juyar da aure yake bai yarda ba ba adal bina'i bayan har wawa ya yi kwanan aure da mata shi ma fa lillaudatu rubu dinari matar za a ba ta rukun dinari abin da ya kalu a kai a dawo da shi kuma auren ya ɓaci arraju shara'i na hudu a sihatu lafiya ya zama mijin da matar kowane yana da lafiya aka ɗaura auren fala yasihu nikahu maridin auren mara lafiya baya inganta ka gane ai wala marida wala mara lafiya mace wa yubdaku ana warware shi walau ba'dal jina'i ko da bayan kwana aure ne anan malam bai kamata ce fala ya tihu ba ya ce fala ya stakiru ai mun gama shuruɗin sai haji ko muna cin shuruɗin istiqrari kamata ya ce fala ya stakiru nikahu maridi kamar yadda a farko ya ce alhurriya ya fala ya stakiru nikahu al-abdi ba cewa ai fala ya tihu nikahu al-abdi ba ko marar lafiya in yi aure cikin jinya ba za a ce auren bai inganta ba ka gane yanzu idan ya warke ya samu lafiya kafin ya take ta aure ya inganta ina fata an gane auren marar lafiya baya tabbata wala marida wala mace marar lafiya tana jinya aka ɗaura mata aure da mai lafiya ba wannan auren bai tabbata ba domin wa yuftaku ana warware shi idan wancan na farko ne inda bai inganta ba ne to kwata kwata ma ai babu shi balaka na a warware wannan kuma ya inganta ne bai tabbata ba shi yasa yake wa yuftaku ana warware wannan auren walau ba adal bina shi ma ko da bayan kwanan aure ne a cikin jinyar yayi auren har ya taki matar ko ita ma matar ba ta da lafiya a haka mutum ya take ta to har yanzu dai auren a warware shi ina fata an gane alkabisu na biyar shine alkafatu kini aga shine shine kafa'a alkafa'u at ismu mazdar ne na alkufu walinna kullahu kufu'an ko to shi ake ce masa alkafa'a ƙwarya ta bi ƙwarya mijin ya dace da matar ita ba matar ta zama ta dace da mijin sai ce wal kafa'atu amma wannan kini haƙƙul marati haƙƙi ne na mata wal auliya da alwalanta wannan ba ba haƙƙin miji bane shi miji in ya ganta ko kuturwa ce yake yana so a aula masa shi kenan amma su alwalai su ne suke bincike akan mijin da zai auri yarsu su duba haƙƙi ne musulunci ya ba su in ya dace da su da yarsu su aura masa in bai dace ba su hana auren fa in ittafaqat idan matan nan ta yi ittifaqi ma'ahum tare da alwalanta ala tarkiya abu sabalin wannan kafa'a din ka gane ai sun yadda su aula wa mijin duk da ba tsaranta ba ne ba abokin haɗinta ba ne ba kininta ba ne kamar misali a cikin mutane akwai wanda su gidansu ba su auren wanzamai ko akwai waɗanda su a ƙabila su ba su auren makera ko wasu ba su auren mahauta alal misali ko to idan da ita matar da alwalanta suka yi ittifaki a kan su bar wannan kafa'a na cewa su gidansu ba su auren nau'i kaza na mutane ma a dan islamu abin da ya wadaci musulunci in dai mijin musulmi ne an yarda da addininsa sai dai ya fito a wannan kabila ko wannan jinsin da su ba sa auren irinsa sai su kai ittifaki kuma akan suna suka yi tibaki a kansu bata ta aure shi to jaza ya halatta dama bai sai baka haƙƙun layi ba haƙƙun mar'ati wal auliya haƙƙin ta ne ta ce ina ba za ta aure miji iri kaza ba haƙƙin alwalai da ce su ba za su aura wa ƴansu miji iri kaza ba in suka yi tibaki a kansu sun bar wannan tsarin to shi kenan dama haƙƙin su ne suka bari alhamdulillah sai me shafi na nawa mun ƙara sako to dama laraba ya kamata mu juya kuma laraba ba mu zauna ba shafi na nawa farko ne ko to risala za mu tashi farko بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya daɗe tsira ga shugabanmu annabi Muhammad wa ala alihi Allah ya daɗe tsira ga iyalansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci ina fata an gane amma yana da kyau ba mu taɓa yin tarjamar shi ibnu abi radin tsirawa ni ba wannan nuskar ta kawo mana tarjamarsa mu karanta ko tarjamarsa a yau gobe in ya so sai mu shiga farkon risala ɗin. Tarjamatun muktasara, tarjama ce a bar taƙaitawa lil imam ibn abi zaid lil qirawani da imam jagora dan abu zaid al qirawani mai risala yace ismuhu wa nasabuhu farko zai gaya mana sunansa da kuma nasabarsa abu muhammad alkunya kenan kamata yayi ya fara da kunyatuhu sannan wa ismuhu wa nasabuhu alkunyarsa abu muhammad sunansa abdullahi nasabarsa ibnu abi zaid dan abu zaidin abu zaidin kuma abu shine abdurrahman ka gane annagazawi alkirawani wulida an haife shi ku shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira eh babu ai na ku nuskan ba irin ta kuma shekara talatin da ɗaya bayan hijira kaga kuwa za a ce a zamanin akwai sahabban maza Allah ma sallallahu alaihi wa sallam makanatuhu matsayinsa ko darajarsa shaikul malikiya shehi mazhabar malikiya ne bil magaribi a magarib ka gane ai amma wannan shekarun da aka sa akwai kuskure a ciki yau akwai akwai sufuri ɗari uku da goma ne ga ɗigo can a gefe ba talatin da ɗaya ba ne ɗari uku da goma shi kansa imam mali mai mazhabar ai hijira tana tisa'in da wani abu a ƙarnin farko aka haifi imam mali daidai ya tashi ne a cikin ƙarni da shi kansa imam mali shekara ta a hijira tana tisa'in da wani abu aka aka aka haife shi ko tisa'in da shida ne ko da bakwai ne ba a kai shekara ɗari ba dai da hijira aka haifi imam mali to kaga shi da ya zo a bayan bayansa ya zama malami a mazhabansa ya kamata a ce a haife shekara talatin da ɗaya tunda a lokacin akwai sahabbai da dama akwai sufuri ga shi nan ɗari uku ne da goma bayan hijira kaga yanzu aihu wata shekara dubu ko da goma sha wani abu da goma sha hudu inda muna dubu da ɗari hudu da arba'in da nawa nan to yanzu shekara dubu da ɗari ɗaya da goma sha biyar kenan haihuwarsa dubu da ɗari ɗaya da goma sha biyar inda aka yi shi shekara ta ɗari uku da talatin a ɗari uku da goma makanatu matsayinsa shekul malikiya bil magrib shehin malikiya ne a ƙasar magrib aka ce magrib ƙasashen morocco algeria tunisia libya burtaniya su ne magrib a zamanin da gaba ɗaya da nasara suka zo suka yi ga ƙasashen ne morocco ita kaɗai za ka ce magrib a yanzu tunisia daban algeria daban ita morocco ɗin dama daga magrib ɗin ne suka cewa morocco amma da aka ce magrib daga ka tsallako maliya kasashen larabawa na arewa da hamada su ake ce musu magrib kana imaman mai risala abu muhammad abdullahi bin abin zaidin ya kasance jagora ne bari'an wanda yake gogagge ko ka ce wayayye fil ulumi a cikin ilimomi na addini wasu saƙafa mai yalwar wayewa ne saƙafa wayewa a zamaninsa wal ittila'i da kuma tsinkaye hangen nesa muttabi'an ɗariƙar salaf mai bin tafarkin salafu salihi ne salaf na gaskiya shi ma bai zama salaf ba yana bin salaf ne aka ce salaf ana nufin zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da tabi'u tabi'ina al-qurunul salasatul mufaddala din nan su ne ake sai salafin salihu to shi kansa mai bi ne ga tafarkin marigaya na kirki da'iyan ilaihi mai kira ne zuwa gaban tafarkin salafin salihu bilkalami da alkalaminsa wajen rubutu kenan wal lisani da harshensa wajen da'awa kenan wal amal da aiki na zahiri yana nuni ga yin koyi da salafin salihu kasirul hibzi mai yawan hadda ne in ya ji abu ya haddace kuma baya mantawa wasi'ul ilmi ne yalwar ilimi ne wa riwaya da kuma yalwar riwaya fasihul lisani ne fasahar harshe ne wal qalami da kuma alqalam yana da fasaha wajen rubutu ya kulin shi'ir yana yin waka wani lokaci ka gane ai yana yin waka saboda wato yalwa da kuma fasahar harshensa yana wallafa kasidu wa yujayyiduhu kuma yana kyautata waka ba a salahi tare da kyautatuwar hali wa wara'in da tsantsani wa ifatin da kamewa ala anhu alqabi iyab alqali iyab ne littafin ashifa da yake shi ma ba malike ne ya faɗa game da ibnu abi zaid yace hazar ya sata duniya wa din ya hauzance shugabanci na duniya da na addini a zamaninsa a yankin da yake shi ne shugaba harkar duniya domin mawadaci ne mai dukiya ne kuma shi ne jagora cikin lamarin addini wa kana yusamma malikan sajir ana ce masa wai karamin imam malik shi a zamaninsa saboda yalwar kirjinsa da kuma yawan iliminsa inda ba malike ne ana ce masa maliku karami in tafa bi khalqun kasirun fil ilmi wal akhlaq jama'a da yawa na malamai sun amfani da yi cikin ilimi da kuma ɗabi'o'i wa rahala ilai min al'adar arabi ko wa kasural akizu na anu daga sasannin duniya ana tasowa a zo wajensa neman ilimi wa kasural akizu na anu masu karɓan ilimi da ruwaya daga wajensa sun yawaita wa azuma sha'anuhum lamarin su ma daga ƙarshe ya girmama a dalilin sun yi karatu a wajensa uniya bi mazhabi maliki ka gane ai an san shi ne da mazhaba ta malikiya falakasahu ya yi tarkisin ilimin malikiya wa nasharahu ya yada ilimin malikiya wa mala'al bilada ya cika garuruwa bai ta alifi da wallafe-wallafensa al'azima masu girma ba wai risala ne kadai littafinsa ba shi yasa bai ce bai ta alifi da ya kawo jami bai ta alifi da wallafe-wallafensa al'azima masu yawa wa kasura hizbuhu wa hifzuhu haddansa ya yawaita za bayanin ma'abocin bayani ne na harshe wa ma'arifatin da kuma ma'arifa bima ya kulu ga abin da yake faɗi basiran ne basira ne bin raddi ta bangaren yin raddi ala ahli zai a musamma abota karkata wal inhirafi da juyawa ga bani tafarki na gaskiya wa kana sari'ul inqiyad ila al ya kasance mai gaggawan ni kauya ne zuwa ga gaskiya yanzu yanzu in ya gane abin da yake kai kuskure ne ta kawo masa da hujja da ya gamsu da ita to babu wahala yanzu zai bar abin da yake kai ya dawo abin da ya bayyana gare shi na gaskiya sari'ul inqiyadi ila al-haqi wa haythu innahu kana shadidul hubbi lis sunna yayin da kuma cewa shi ya kasance mutum ne mai tsananin riko ga sunna ta manzon Allah shadidul hubbi da tsananin soyayya ne da sunnati ga sunnar manzon Allah wa ta'zimi da girmamawa laha ga sunna ishtadda naziruhu ala al-mukhalifina laha ko ishtadda naziruhu samun kininsa yana da wahala alal mukhalifin alhaga masu saba wa sunna kamar kawarijawa da mutazilawa zai yi wuya a cikin zuwa samu malami kamar ka in dai ba a cikin ahlus sunna ba wala siyama ballantana bil itiqad cikin abin da ya shafi aqida farar da alaihim yayi raddi ga masu saba wa sunna wa bayyana qubha bi alihim ya bayyana munin aikin su ولهذا domin haka ne naluninu suke faɗin maganganu a kansa bi alfinatihim da harsunansu wasu ma suna kafirta shi wasu suna gandakantar da shi ko fasikantar da shi saboda ya matsa musu wajen yi musu rabi suna maganganu a kansa bi alfinatihim da harsunansu allati lam yaslim min ha sahibu sunna wanda dama duk ma'abocin riko da suna baya kubuta minha daga harsunan kawarijawa da mutazilawa da rawatu da sauransu wa sana'u alaihi sun munana masa kama huwa sha'anu kulli sani kamar da shine lamarin duk wani musulihin mai kyautata aiki fi ayi wakatin kana a cikin kowane lokaci ya kasance sai sana'ul ulama ya alai yaban da malamai suka yi masa malaman da suka yi zamani da shi da wanda suka biyo bayansa taqaddama qaulul qadi iyab maganar alqali iyab ya gabata annahu cewa shi mai risala jama'ar ya sata dini wa duniya ya taro shugabancin addini da na duniya wa qala ibnu farhud ibnu farhud ya ce ijtama fihi alwara'u wal ilmu wal fadlu wal aqlu alwara'u tsantsanin duniya wal ilmu da ilimi wal fadlu da falala wal aqlu da hankali ijtama fihi ya hadu a cikin sa wa qala al-qadisi imamu qadisi shi kuma ya ce huwa imamun shi jagora ne mausuqun bihi wanda aka amince masa fi diyanati cikin addinin sa wa riwayati da ruwayoyinsa zai wuya ya kawo wato ruwaya ta manzon Allah ka duba a cikin ta ka samu hadisin ya zama mai rauni in aka ce ruwaya ce daga ibnu abi zaid kirawani to malamai suna karɓanta a matsayin sahihiyar ruwaya saboda mawsuqun bihi fi diyanatihi wa riwayatihi wa qala abul hasan ibnu abdullah al-qattan yace ma qallatu aba muhammadin ni fa ban yi ta kalidi ban ratayi da abu muhammad mai risala na ajiye komai na ratayi da shi duk abin da ya faɗa na hukunci na karɓa ba tare da neman dalili ba shine ta kalidi ka karɓi hukunci a wajen malami ba tare da ka san a ina ya kiro ba ba tare da ka san dalilinsa ba saboda kawai ka amince masa yace to ban ratayi da abu muhammad ibnu zaid al-kirawani ba hatta ra'aytu an-nasa'i sai da naga imamun nasa'i mai ruwayar hadisai yuqallidu yana ta qalidi da shi imamun nasa'i daga cikin situ sai yana ta qalidi da dama ba malike ne to a cikin malikiyar ma yana ta qalidi da shi ibn abi zaid ta bangaren ruwaya in hadisi ruwaya ibn abi zaid da kira wani ne kawai yana kalbanta ya sa ta a littafinsa na hadisi ba tare da ya bi diddigin aina ya samo ko suwaye mazajen wannan ruwaya ta sama saboda haka shi ma abul hasan ibn abdullahi qattan shi ma ya rataye da abu muhammad ibn abi zayd al-qirawani saboda ya ga imamu nasa'i yuqalliduhu wa qala zahabi imamu zahabi babban malamin nan shi ma a cikin ahlus sunna wanda yake kitabul kaba'ir ne kaba'ira ahmadu zahabi sai kana ibn abi zayd ibn abi zayd al-qirawani wanda a cikin tarjamarsa da ya kawo a cikin littafin na albidaya wani nihaya a wannan na ibnu kasir ne ko akwai littafin imamu zahabi ai shi ma menene sunansa a wannan zadul ma'ad wa na'in ibnu qayyim al-jawziyya ne manyan littafin tarihi nan guda biyu daga albidaya wani nihaya siyaru a alamin nubala na na na imamu zahabi siyaru alamin nubala na imamu zahabi ahmadu zahabi to a cikin tarjamarsa ne da yazo yana bayani akan darajojinsa yace kana ibnu abi zaid min al ulama al amilin yana daga cikin malamai masu aiki da ilimin wa kana gayatun shi kololuwa ne matuƙa ne shi fi ilmin usul cikin ilmin usul da ba farkon yana gaya maka da ƙarshe ko bayan ya ce zai kawo maka abin da ya shafi ilimin fiƙihu da fannoninsa yake da kuma usulul fiƙi mu'allafatuhu wallafa wallafansa ibn abi zaidin mu'allifun mawallafi ne mujayyidun ne kyautata ta'alifi wasu'ul fikri mai yalwan tunani ne da ta haƙuƙi mai zurfin haƙaƙewa ne wa kad kaswatu mu'allafatu wallafa wallafansa sun yawaita fi hayati a cikin rayuwarsa wa mala'atul bilada tun a rayuwarsa wallafa wallafansa sun cika garuruwa da duniya zakar alƙali iyadun imamu alƙali iyad ya ambaci littattafai lahu na imamu abu zaidi abu muhammad ka ibnu abi zaidi ma yuqalu min salasina mu'allifan mu'allafan abinda ya kusa da ta'alifi guda 30 littattafan da ya wallafa wannan risala ka ajiye ta ita wasiƙa ce dama risala su littafi da sunan littafi mujalladi kusan talatin imamu alƙa'iyar a zamaninsu da yake rubutun hannu ne diskokin gaba ɗaya shi yana da ita kuma ya san sunayenta gaba ɗaya ya ambace ta tunda zakara aka ce zakara alƙafi iyabun ya ambaci cewa lahu yana da ta'alifai ma yuqaribu min salasina mu'allafan thumma qala sanna alqali yace wa kullu tawalifu wa kullu tawalifihi dukkan wallafa wallafan mai risala mufidatu mai fa'idantarwa ce badi'atu maƙayaciya ce gaziratul ilmi mai yawan ilimi ce sai sinfu kitabi ka gane ko ku sallafa mai risala ne ya wallafa littafin annawadir wal ziyadat sunan littafin ne da ya shahara annawadiru bakin abubuwa wal ziyadat da ƙare-ƙare sunan littafin kenan annawadir wal ziyadat fi nahul mi'at juz'an cikin kusan juz'i ko mujalladi ɗari ba ibn asaki ya yi mujalladi tamanin ba na tariku dimashq to shi annawadir wa ziyaratu na mai risala kusan mujalladi ɗari ne juz'i fi nahwil fi nahwil mi'ati juz'a cikin kwatankwacin juz'i ɗari juz'i ba kamar wannan karshe shi juz'i ɗaya ne misali irin sa har kusan ɗari waqta samin mudawwana ya yi iktisari littafin mudawwara ta imam malik ya taƙaita ta a littafi guda ɗaya ya dunkule ta wa alaha zainul kitabainul mu'awwalu fil futiya bil maghrib akan waɗannan littattafai guda biyu nasa annawadiru wa ziyadat da iktisarin mudawwala da yayi ake komawa ga yadda fil futiya cikin yin fatawa bil maghrib a ƙasar maghrib gaba ɗaya a wancan zamani وصنف كتاب الأتبية شيء ولا لتاف الأتبية على الأبواب أبو سبابي باب كمان يندي رسالة باب كذا باب كذا أما هو تكتب أصول الفقه وكتاب الاقتداء بمذهب مالك da littafin sa shahararren mai suna al-iqtida'u bi mazhabi malik yin koyi da mazhabar malikiya wa kitabun risala da littafin risala wannan kenan وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله أظن الثقة بالله أمن شوى الله والتوكل على الله لكم لغلوك الله ذكا شيء والله وكتاب المعرفة والتفكير الكتاب لا المعرفة والتفكير وكتاب إعداد القرآن للتالي رسولا جدير ورع القرآن وكتاب النهي عن الجدال da littafinsa hani ga barin yin jayayya wa risalatuhu da wata risala bayan wannan fil raddi alal qadariyya cikin raddi da yayi wa masu aqidar qadariyya ban cewa babu qaddara ya musu littafi musamman dan dan ya musu raddi wa risalatuhu da risalarsa fi tauhid cikin abin da fi tauhidi zalla wannan risala ce ta fiqhu to akwai risala irin ta ta tauhidi wa kitabu da littafin man taharraka inda kira'at mutumin da yake motsi yake menene ringe ce ko rangaji inda kira'at a wajen karatun alkur'ani akwai da suke cewa ba kyau wai dai ka tsaya tsam ka nutsu idan ana kwami ba ana haka ba to yayi bayani akan wannan wakila aka ce innahu sana'a risalatahu al-mashhura ya wallafa wannan risalar tasa da ta shahara walahu saba asharata sana yana da shekara goma sha bakwai ita wannan risalar yi wakila an ce innahu sana'a risalatahu almashhura wata ta tafi shahara wannan ya wallafa risalar sa mashhuriyan nan walahu saba asharata sana yana da shekara goma sha bakwai aqidatu zai bayana ne aqidarsa كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى سلفيا بن سلف الصالح ne في عقيدته cikin aqidarsa wa suluki da kuma tafarkinsa ba'idan manesanci ne an bid'a ga bid'o'i irin su kawarijanci da mutazilanci da rawatulanci wa tahrifi da kuma juyawa ga bin tafarkin gaskiya mu'tazila yana mai dogaro ala kitabillahi bisa littafin Allah wa sunnati rasulillah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaira abidin liman khalafahu ma ba tare da ya karkata ko ya lura da wanda ya saba musu ba ka'inan man kana kowaye ya kasance nasarar sunnatar mahaba ya taimaka wa sunna tsantsa wa tsariƙatar salafiya da tafarkin marigaya na kirki la yudahidu fi zalika baya yin almundahana cikin wannan ka gane ai almundahana la yudahidu fi zalika baya rufa rufa wa tulo su dihinu bai dihinu na ba baya almundahana baya rufa rufa wala yumari kuma baya jayayya da mutum baki da baki bal ya ƙulu haƙa yana faɗin gaskiya shi wa ya zaharu bihi yana bayyana gaskiya la ya shafi lahi laumata la'in baya tsoron zargin mai zargi fillahi cikin lamarin Allah wa shana'ati mubtadin da kyamar mai dan bid'a salidul lisan wanda yake mai kakkausan harshe fallahu yujzihi khairan Allah ya saka masa da alheri shiyuku sai malamansa tafaqqa bi fuqahi qirawan yayi karatu a gaban malaman garinsu na qirawan wa awwala amma ya fi karkata ala abubakar ibn labban da malamin sa abubakar ibn labban wa akada ya karbi ilimi al muhammad ibn masrur ga muhammad dan masrur al hajjam wanda yake wanzami ne wal asal da kuma imamu asal mai sai da zuma malaman da kowa yana da sana'arsa wa hajja ko ya yi aikin haji fasamiya min abi sa'id ibn al-arabi ya ji ilimi daga bakin abu sa'id ibn al-arabi wa muhammad ibn al-fatih ba karatu a gaban su amma dai ya saurari karatu a gaban su ba littafi ya sa ba shine fasamiya min abi sa'id ibn al-arabi wa muhammad ibn al-fatih wal hasan ibn nasr susi wa wa dirasu ibn isma'ila wa ghayruhum ya saurari karatu talamizu almajiransa akwai alfaqihu abdurrahim ibn al-ajuz as-subti almajiransa ne wal faqihu da masanin fiqh wannan abdullah ibn galib as-subti shi ma wa abdullah ibn al-walid ibn sa'ad al-ansari wa abubakar ahmad ibn abdurrahman al-khawlani duk almajiransa ne wa kana ma wato azamatihi fil ilmi wal amal ya kasance duk da girmansa cikin ilimi da aiki da ilimi zabiri ma'abocin ɗa'a ne gaba gabata wa isarin da kuma fifita wani a kansa ko da wani bai kai shi daraja ba zai ɗaukake shi fiye da yadda yake girmama kansa wa infaƙin da kuma ciyarwa ta dukiya ɗalibai ga ɗaliban ilimi wa ihsanin da kuma ihsani ga ɗalibai wa kada rahimahullahu ala ɗariƙati salafin usul ina bin tafarkin magabata ne a cikin usulul dini la yadril kalama ko amma shi bai san al-kalam ilmul kalam ba shine shine in aka ce al-kalam sun ana nufin ilmul kalam wala ya ta'awwal kuma baya tawil ilmul kalam shine ilmin malaman tauhidi da suke zurfafa shi ta maganganu a cikin abin da shafi tauhidi shi baya wannan baya tawili kuma abin da yazo a zahiri ya fahimce shi a kansa yake gina hukunci fa nas'alullaha at-tawfiq muna roƙo Allah dacewa wa fatu sai ila suwarsa qala abu ishaq al-habbal ibn ishaq abu ishaq al-habbal ya ce mata ibn abi zaid ibn abi zaid ne risala ya rasu nisfi sha'bana daidai nisfi sha'bana sanata shekara ta 99 wa 80 wa 300 dari uku da tamanin da tara kaga can mun ce an haife shi ɗari uku da goma to a cikin tamanin da tara idan ka cire goma nawa nawa zai zama tamanin saba'in da tara to shekara saba'in da tara ya an haife shi ɗari uku da goma ya rayu a yaransu hijira tana da ɗari uku da tamanin da tara. Raga cire wata talatin da tara ɗari uku da talatin da ɗari uku da goma a cikin ka cire a cikin ɗari uku da tamanin da tara zai zama saura saba'in da tara shine shekaru. Wa kaza an raka hu Abul Qasim haka nan Abul Qasim ɗin Mandayi ya rubuta tarihin nan. wa araka mautu alqadi iyad wa ghayru zuma surbuta tarihin mutuwarsa fi sanati 60 wa 80 wa 300 a cikin shekara ta 386 alhamdulillah sai me sai sai sai hashatul adam to ina ne dalili da nawa dalili da arba'in da biyar wayin sahabu a tsira ta nawa hajjatul adawi tsira ta uku wayin sahabu ana so an tu'akkara a jinkirta ai salatu zuhri sallar azhar fi saifi a cikin lokacin zafi ba a son a yi ta a farkon mukutari a dan jinkirta ta zahiruhu mabayyaninsa au nisfu ko ma rabin mukutari tsakiyar mukutari a zahiruhu au nasuhu kai ba nisfuhu ba ne mabayyaninsa mabayyinin wannan zance au nasu nasin mai risala iktisasu ta'akiri keɓantar jinkirta sallar azahar bisaifi a lokacin zafi duna shita'i koma bayan lokacin hunturu jama'atan jama'a ne da za su yi sallah a bayan liman wa afzadan ko ko ɗaiɗaikun mutane ne kowa zai yi sallarsa a inda yake kamar wanda yake halin tafiya a daji ko a gona wannan shine zahirin maganarsa an tu'akkara fi saifi wa qala amma abin da ya faɗa da lamu fuhuma da qawli fi saifi babu abin da ake fahimta ga maganar da yake a cikin lokacin zafi kadai bal wa kazalika shita haka na a zamanin hunturu din ma ana so a dinka sallar azhar kadan kar a yi a farkon mukutari wa ta'khirul mustahabbu wancan jinkiri da ake so na sallar azhar mustamiru mai shudewa ne kowane lokaci ba wai sai lokacin zafi kadai ba har lokacin sanyin ma a shi mai mai mai hashetul adawi saboda a lokacin sanyin ma wasu a gari ai sukan kwanta bacci su makara su tashi a ƙarshen mukutari ila an yabi da zillu kulli shay'in rub'ahu ana so a jinki ta har zuwa inuwar kowanne abu ya zamanto rub'ahu ya ƙara rubu'insa ɗaya bisa hudu na inuwar abun ainin malahu zillun ga abin da yake da inuwa kal insani kamar dan adam ba yana da inuwa ban ya tsaya a rana ko garu ko wata sanda ko wata falwaya ko wata bishiya ai tana da inuwa to kowanne abu inuwarsa ya kara kamar rubu'in inuwarsa ba da zillu da zalat alaihi shamsu bayan inuwar da rana ta yi wal a gare shi wa hatu da a kiyaye bi zalika min an yuqaddara zillu a kwatanta wannan inuwar min asli daga asalin tsayin wannan mutum ɗin ko wannan bishiyar wa laƙa ko eh alama ba'da zawal imamu daddu ya saki kalmar aba ala ba'da zawali yace wai ya lugatun shaza wannan luga ce wacce take shazi wanda ba kasafai ake amfani da ita ba wa lugatul mashhura luga wacce take mashhuriya anna zilla ita inuwa lima ƙablar zawali ga wanda take gabanin zawal ta gane ai ita ce ake ce mata azillu a larabci in rana ta hudo lokacin da inuwa take yamma ita aluga ake ce mata azillu inuwa ba walfai'u ita kuma kalmar alfai'u inuwa lima ba a da ga abin da zo bayan zawal in rana ta karya sai yamma inuwa ta fara bayyana a gabas to ta tashi daga zillu ta kuma alfai ka gane alkur'ani yace maka ya tafayyau zilaluhu ko zilaluhu lokacin da rana take gabas inuwa take yamma to ya tafayyau kuma tana karkata daga yamman da take ta koma gabar ka shine kaga alkur'ani ya kawo waɗannan ma'anonin guda biyu ya tafayyau zilaluhu an limini wa an shimali ba yawa ko ka ga ta bayyana a bayanka ta ɓangaren dama ko ka ga ta bayyana a bayanka ta ɓangaren hagu to wannan amma shi mai risala ya yi amfani da luga shaza wanda gaba ɗaya inuwar da ta ɓangaren gabar da ta ɓangaren yamma ana ce mata alzulu a waccan luga shaza Eh, kamar mu a hausa ba mu da wani bambanci kawai inuwa duk inda take ma kawai inuwa ce ko to amma su a luga mashuhuriya suna bambanta alzillu da alfai'u lokacin da rana ta hudo inuwa tana yin masunanta alzillu lokacin da zawwal dai inuwa ta koma gabar suna ce mata alfai'u wakila aka ta inna ma yusahabu zalim ana son wannan jinkirta sallar azhar ne ai at-ta'khirul mazkur jinkirta wannan da aka ambata fil masajid ai fi haqqil masajid cikin haƙƙin masallatai kasa a keɓe da ajili a dalilin an yi zurakan nasu salata mutane su samu su dashi sallar azahar cikin jama'a wa an marudu fi kasati nafsihi amma mutum da zai sallar cikin keɓantar kansa yana gida a kwance bayi da lafiya ko ya je gona yana gona wajen aiki azahar ta yi masa babu abokanan sallah ko yana halin tafiya a daji zai yi sallah fi kasati nafsihi wa nuskatun fi kasatihi wa fi nuskatin a cikin wata nuska ta risalar an rubuta fi kasatihi ne ba fi kasati nafsihi ba an cire nafsi din aka jawo hakurin aka nika shi da kasa to duka dai zuga ce kuma tana fita cikin keɓantar sa shi kadai to fa awwalul waqti a wannan kauli aka ce yayi sallar aza a farkon mukutari afdallu lahu shine mafi falala gare shi ko li'annahu domin in shi kadai zai yi sallah la fa'ida ta fita akirihi ba wani amfani cikin jinkirta sallah gare shi wakila aka ce amma fi shiddatil harri to alhamdulillah sai me akwai askar ba to ina ne askarin shafi na nawa kitabu zaka kitabu zaka da mun gama kitabu salati har da ta kitabu janaza ba to sai kitabu salati littafi da zai bayanin az-zakatu zakka kitabu zahabi a an yi karatu a cikin ko eh ko da ba mi ba eh ko me karatu ɗaya ba to ina za mu tafi yau to a ƙarshen shafi za mu tashi wata jibu fi awanihima wata jibu ai wata jibu zakka zakka tana wajaba fi awanihima a cikin ƙoransu susuwa azhabu wal fidda zinare da azurfa duk da cewa an haramta wa musulmi mace ko namiji da yi amfani da kwano ko kwalye da aka kela da azurfa ko zinare wajen cin abinci haramun ne ga musulmi to amma an har an kera su din lalle in shekarar zakka ta yi dole a lissafa da su a cire musu zakka wa huli tijara da kayan ado na kasuwanci amma ba na ba na daurawa a yi amfani da shi ka gane ai awarwalo da sarka da munduwa in sana'ar ka ce ka saye su ne domin ka sayar ka samu riba to su ma in shekara ta yi za ka lissafa da su ka cire musu zakka huli tijara kenan wata ka zamin hulihim idan da sanar da hukuwa huli din kwandage ake cewa sarka da aurwalo da munduwa da dan kunne da sauransu da aka yi shi da zinare ko azurfa amma na kasuwanci idan an saya wa mace ne don ta yi ado tana ɗaurawa to za ta cire wato ba za ta masa zakka ba to ka je sai an samu wa hilyati ma la juzu tahli tahliyatuhu da ado da abin da yin ado da shi baya halatta ka gane ai kamar mutum ne namiji yayi agogon zinari kaga bai halatta musulmi yayi agogon zinari ko yayi zobe na zinari to tunda shi ado da shi haramun ne a wajen kuma yayi ya aikata haram to duk shekara sai ya lissafa shi ya cire nan amma in mace ce wanda aka halarta mata yin ado da zinari ita ba za ta yi da masa zakka ina fata an gane haka nan azurfar ma da aka halatta wa namiji ai an kayyade masa iya inda zai ado da shi ko ya gaya maka zai yi zobe na azurfa ko zai iya sawa a sarƙa ta marƙin alƙur'ani duka ya gaya maka to ko azurfa ce in ya ado da ita a gurin da bai halatta ba to ita ma sai ya cire mata zakka wal muttakazu da zinare da azurfa wanda aka rike shi zakhiratan domin tanadi ba dan kasuwanci ba ko ka saya yanzu ba zai sayar ba ya ajiye ne tanadi saboda wani abunsa ko sai ya yi tsada ko sai ya tashi auren da 'ya'yansa ko sai ya tashi gina gidansa ko sai ya tashi wani abunsa sannan zai sai da ya bukata to shi ma wannan sai ya cire masa zakka in shekara ta la lubtil mubahi banda daurawa na halal abun halattawa idan abin da aka halatta maka ɗaurawa ne mace an halatta mata ado da zinare da azurfa ba za ta cire musu zakka ba namiji ka gane ai an halatta masa yin zobe na azurfa ba zai masa zakka ba tunda lubsul mubahi sai ma da tajayyibul jinsi mai kyakkyawan karar shi zinare ko azurfa wa radi'uhu da mummunansa wa tiburuhu da kugurbarsa dunkulalle wa madrubuhu da abin kerawarsa wanda aka dan kunna ko sarka ko awala da shi wa sahihu da ingantacce wanda yake zalla ne fiwa ne wa makashushu da wanda aka masa algus shi zina da aka hada da wani abu kaɗan aka kera wa makasuruhu da karyayyensa sawa'u duk ɗaya ne in ka zo zakka za ka kimarsa da alhushi din nasa ko a dunkulen nasa ko a keran ka gane ko ko karan dinsa bayi da tsada bayi da kima da yawa ko karan dinsa mai kima ne haka nan za ka lissafa kimarsa ka cire masa zakka wa talafu hallakar wannan dukiya qabla tamkinihi kafin samun damar sa min al'ada'i daga bayarwa yuzkiruwa yana sarayar da zakka shekarar zakarka ya yi ba fata ke ba sai kudin ya faɗi ko aka sace shi kenan ba za ka biya ba lokaci ya yi amma bai samu dama ba da zai samu ya nutsu ya cire zakar ya bayar sai kudin ya ɓata ka gane ai ko ya lissafa ya cire zakar kafin ya samu damar da zai raba sai aka sace ko ta ɓata duk ba zai biya ba wa ba'dahu amma bayan ya samu lokacin zakarsa yayi ya samu isasshiyar damar da zai zauna ya lissafa ya ware ko ya cire zakar ya da damar da zai dauka ya raba wa mabukata amma sai yayi binciri bai je ya bayar ba har tabata ko aka sace yujibu da manaha yana wajibu ta biyan wannan zakka inda yanzu sakacinka ne ya jawo da tunda ka samu dama za ka iya raba ta kafin a sace ko kafin ta ɓata ko kafin a yi gobala ta ƙone kai sakaci baka bayar akan lokacin ta ba har ta ɓata sai ka biya fahimta lifal ba'abu idan wani ɓangare ne ya hallaka kafin ya samu damar da zai cire ya bayar sai wani ɓangare na zakar aka sace ko ya ɓata lazimahu zakka tana lazamta sanyin albaƙi daga abin da ya rage ɗin wancan da ya ɓata ko aka sace ba za ka biya ba amma wanda ya rage dole za ka cire. Wa ba da ifradiya bayan kaɗaituwarta, wanda yana magana uwar kuɗin naka, zakata wa daba kai jinkiri baka bayar ba, har tabbata sai ka lissafa ka biya. Idan kuma wani ɓangare ne na zuciya taka ya ɓata, abin da ya rage ɗin sai ka lissafa zakka a cikin ka biya. Wa ba da ifradiya bayan kaɗaituwar zakkar ya lissafa ta ya waye ta daga uwar kudin ya kadaita ta wannan zakka ce zalla sai kuma yayin jinkiri bai bayar ba har aka sace ko ta bata yalzamu dab'uha tun kuɗa ta yana zama wajibi gare shi ina fata an gane ko kuma ba da ifradi malihi ya ware zakka daban wannan uwar kudinsa ke sai aka sace uwar kudin sai zakar ta zama ita ce ta yi saura ba da ibradiya bayan zakar ta kaɗaitu uwar kudinsa ita ce asara ta faɗawa ko ɓarawo ya sace amma zakar da ya ware ga ta nan cikakkiya yalzamu dab'uha ya tunkuɗa ta ga ma'abotanta yana zama wajibi gare shi ko da an ya bayar shi ba yi da ko sisi ya jira shi ma an wani yana zakka ya je ya kalba amma dai wannan ba ta halitta gare shi ba ke ai ma yanzu talaka ne tunda an sace mu war kudi ai ba haƙƙin ka bace haƙƙin Allah ce kuma ya gaya maka waɗanda zaka ba fa in atlafa idan shi ya hallaka ta da gangan kafin ya bayar ba suna yi wa Allah wa yabo wai wai sun ranta bari in je in dan yi kadada da ita in ya so in na gilba in na cire ribar kuɗin da na yi uwar kuɗin zakar sai in je na raba masu ita ko ya je ya sa ta a wata harka yana juyawa wajen sai ya samu riba sannan ya ba da zakar sai kuma aka samu rashin sa'a ta halaka da nuna sai ya biya ai wannan ba talifat ba ne a talafa can ai ya ce maka wa talafuhu ba kuma ya ce fa in talifal ba'adu to wannan akwai a talafa shi ne ya hallaka ta ya kai ta gurin da ta hallaka to dalilin sai ya biya la in talifa ba wai ita ce ta hallaka da kanta in shi ya hallaka ta zai biya ita da kanta ta hallaka ba tare da tasrifin sa ba shikenan ba zai biya ba wasahihu qauli ingantacce dai annahu cewa shi ne zakka la yukriduha ba zai fitar da ita ba qabla wujudiha kafin wajibcinta bi ma'ana ranar zakarka ba ta yi ba kana zakka ne a shawwal ko zulkida ko zulhijja ko almuharram sai ka ji falalan ciyarwa ko sadaka ko kyauta a wata ramadana lokacin bai yi ba kace za ka bayar to kauli mafi inganci dai ba zai fitar da ita ba sai lokacin ta yi sai ta wajaba sannan ake ba da ita alhamdulillah sai me to ina ne ta alimi shafi na فصل للشفقة والنسيحة وكان وكان يهكا هكذا أنا هكذا لاباري أن صدر الأجلة cewa babban malamin nan maɗaukaki burhanul a'imma hujjar shugabanni rahimahullahu ja'ala waqtan sabi ya sanya lokacin daukan karatu libnaihi ga 'ya'yayansa guda biyu na farko as-sadr shahidi shi ma a ƙarshe ya zama as-sadr shugaba ash-shahidi shahidi husamuddin na biyu daga siyayen wa sadr sa'idi da kuma shugaba as-sa'idi wancan sadr shahidi wannan sadr sa'id tajuddini wanda ake masa alkunya da kamban addini wancan husamu dini takwabin addini al-husamu takwabi kamar as-saifu ne mai shirya ya cewa husamu muda'un laysa shay'un yaruddu husamu dini takwabin addini wannan kuma tajuddini kamban addini rahimahumullahu Allah ta'ala ya ji kansu su biyu wancan baban nasu burhanul a'imma ya sanya lokacin ɗaukar karatu ga waɗannan ‘ya'yansa guda biyu lokacin suna yara ya mai da musu lokacin karatun su wakatar bahawatil kubra lokacin hantsin nan mafi girma ana zauna karatu misali tun ƙarfe takwas na safe har zuwa a jihar to ‘ya'yansa guda biyu sai ya ce su ba za su yi karatu ba sai wajen sha ɗaya ko sha biyu lokacin da hantsi ya ɗaga ba da jami'in asibaji bayan dukkan karatuttuka bayan kowa ya gama karatunsa sannan su biyu a ƙarshe su za su yi karatu wakana ya ƙula ni da farko sun kasance su biyu suna faɗa suna cewa ɗabi'atu na ta killu mu ɗabi'ar mu fa tana dakushewa za mu zauna tun safe ƙarfe takwas ba za mu yi karatu ba sai wajen sha ɗaya ɗabi'ar mu tana dakushewa wata mullu tana kosawa fi zalika lokaci a wannan lokacin da ka yanke mana faqala abuhu ma sai babansu yace musu haka nan dai dole za ku yi hakuri innal ghuraba ku sani akwai baki da suka zo daga wasu garuruwa neman ilimi wajena da mutanen ƙauyuka da kullun suke shigowa ɗaukan karatu wa auladal kubara da ƴaƴan manyan sarakuna da manyan attajirai na duniya ya atuna ni suna zuwa wajena min aqdaril arabi daga yankokin ƙasa daban-daban saboda haka kuko a gida kuke kuna tare da ni kullum fala budda ba makawa min an uqaddima asbaqahum sai na gabatar da karatunsu na sallamu kowa sannan ku a ƙarshe ku yi duk da wata uzuri da suka kawo na ɗabi'atu na ta killu wa ta mullu fi zalikal waqt yace shi ba zai karantar da su ba ba zai biya musu karatu ba sai ya sallami baki da ƴaƴan manya mal yace fa bi barakati shafaqatihi to da albarkar wannan tausayi nasa na sauran baki da mutane da suke zuwa karatu wajensa a dalilin wannan tausayin da ya nuna tafawwatu ibnahu waɗannan ‘ya'yansa guda biyu suka ɗaukaka ala aksari fuqahai ahli al-arabi a bisa mafi yawan malaman fiqh na wannan wato ahli al-arabi na mutanen duniya fi zalika al-asri a wannan zamanin a zamanin su kusan sun fi kowa ilimi ilfiqi cikin abin da ya shafi fiqh to alhamdulillah lokacin sallah ya fatiha da salatul fatiha Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a. Allahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله